الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر لهدي شابيو قوة الربيع الأول hijira 1446 wanda ya dace da sha biyar ga watan tara shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki daga littafin matanul ashmawi matanul ashmawi na mala abdulbari al-ashmawi rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba da darasi na shida za mu tashi a shafi na goma sha uku ina jin a babe na farillan wanka bala ce babu fara'idil gusli wa sunanihi wa fada'ilihi to wannan babe zai muna bayani akan farillai na wanka yanzu ya gama magana a kan taharatu sugura ƙaramin tsarki ko zai shiga bayani akan taharatul kubra babban tsarki shine wanka daga janaba eh to shine bambanci wancan tsarki ne ƙarami arwalla da aka yi magana a kai to sai a tahara dama kashi uku ne akwai a taharatu sugura akwai a taharatul kubura akwai ma na ba an huma akwai tsarki karami akwai tsarki babba tsarki karami shine alwala tsarki babba shine wanka abinda zai zo ya wakilce su gaba daya shine taimama idan an rasa abinda za a yi su duka gaba ɗaya to sai a yi taimama to al-mala ya ce babu babe mai magana akan fara'idi fara'id jam'i jam'i ne na farida kamar yadda ya gabata a baya shine abin da yake wajibi ne a zo da shi e, tilas ne a zo da shi to waɗannan abubuwa da za a ambata a farko dole ne a wanka a kula da su al-gusli akan ce al-guslu akan ce al-gaslu akan ce al-gislu saboda haka gainun ɗin musallasa ce idan ka ce algusulu shine wankan karan kansa alfa'il kenan yawwa wankan karan kansa aikin da kake yi wajen wankan na cuɗanya jiki da zuba ruwa da sauransu to shine algusulu haka in ka ce algasulu to galiban suka ce ana nufin ruwan da za ka yi wanka da shi ruwan da za ka yi wanka da shi wasu kuma na cewa a'a wankin shine algaslu sannan algislu shine ma yusta'anu bihi abinda za ka yi amfani da shi kamar sabulu ko susu ko wani tsumma da za ka goge jiki to ana kiransa algislu a larabci sai kawa gainun kasara wa sunanihi za a yi bayani akan sunnoninsa shi kuma jam'u sunnatin sunna mun sha bayani cewa shine abinda ake bukatan mutum ya yi kuma ya dawwama a kansa sai dai kuma dalili bai zo kan cewa abin lazim ba ne wajibi ne ba wa fada'ilihi jam'u fadila shi kuma jam'i ne na musahabbi shi ne abin da shi ma ana bukatan ka zo da shi amma kuma ba a wajabta ba sannan kuma kuma ba ka yi shi ba dai babu komi shi ƙarin falala ne to sai ce fa'amma fara'iduhu amma kaga farillan wanka to fa hamsatun ka fa sani guda biyar ne ka fa sani guda biyar ne to a nan kiyasi a nahau a ka'idan nahau kamata ya ce fa hamsun kila haka wani zai faɗa saboda akwai ka'ida a nahau mun sha bayani cewa duk sanda al-ma'adudu eh ya zamo mu'annas to al'adad zai zamo mi muzakkar idan al-ma'adudu ya zamo mu'annas to al'adadu zai zamo muzakkar in ya zamo muzakkar al'adadu al-ma'adudu to al'adadu zai zamo mu'annas yanzu fara'iduhu za mu ga jam'u farida ne farida kuma kaga mu'annas ne shine al-ma'dud khamsa shine al-adad shine adadi to kaga bisa ga kiyasi bisa ga ka'ida sai a ce fa khamsun eh sai a ce fa khamsun eh to kaga kenan sai a ce an saba ma ka'ida anan sai malamai suka ce a'a waccan ƙa'ida tana tabbatuwa ne in an haɗa su lokacin da aka ambaci alma'adud kuma aka ambaci mi al'adad da cewa ya yi fa'amma fara'iduhu fahamsatu farida to sai a ce ya yi kuskure amma tun da bai sake maimaita fara'id ba to shi kenan yanzu ya halatta shi al'adad in ka ga dama ka annasa shi in ka ga dama ka zakkara shi kenan ko cewa ya fa hamsatun ya yi daidai ko cewa ya fa hamsun ya yi daidai saboda waccan ka'ida na almugayara bayan al-ma'dud da al'adad to idan an ambaci al-ma'dud ne idan an ambaci al-ma'dud ne an gane ko yawwa shine yazo a hadisin sitt shawwal man sama ramadana ko sun atba'ahu sittan min shawwalin ko kaga ba a ce sittatan ba saboda duba da asiyam kaga asawmu muzakkar ne ba ma'annas ba ne to ko kaka ba ta al'adar ya zamo ma'annas eh sai a ce sittatan eh to amma dalilin da yasa aka ce sittan saboda ba a maimaita shi almadudu ba a siyam ɗin akwai wasu jahilai da suka ce wai hadisin ma ba magana annabi ta ba saboda ya saba ba ka'idar larabci saboda su iya na hawan su wannan ka'ida ita ɗaya sun ga sani musamman malamai sun yi ƙarin bayani ba cewa wannan ka'ida ta canzawa tsakanin al'adadu da al'adud yana tabbatuwa ne idan an ambace su wato ga gaba ɗaya yawwa kawai misali a kace salasu rijalin to ka gani kaga sai a ce ka yi kuskure sai dai ka ce salasatu rijalin yawwa saboda rijali jam'u rajul kaga muzakkar ne ko yawwa to wajibi ne al'adar ya zamo da ni yawwa ya zama mu'annas sai a ce salasatu rijali haka salasu niswatin salasu niswatin kakka ce salasatu niswatin saboda niswa mu'annas ne eh to dole ne shi kuma al'adar kamar da shi kamar da shi a kamar da shi muzakkar yawwa yawwa to shi yasa kake jin ana cewa al-usulu thalathatu ba a cewa al'usulu as-salasu saboda al'usulu jam'u asalin al'asulu kuma mi muzakkar ne to kaga dole a ce as-salasatu amma can ɗayan littafin nasa alƙawa'idu al'arba'u ba a cewa al'arba'atu alƙawa'idu al'arba'u saboda alƙawa'idu jam'u ƙa'ida wal ƙa'ida kuma mi mu'annas to shi yasa a can sai a ce al'arba'u ba za a ce me yawo in ka ce alƙawa'idu al'arba'atu to sai a ce wannan bai san eh to wannan ka'ida ce muhimma a kula da ita sosai eh to sai mala yace wajibi na farko anniyatu muna da niyya wa ta'mimu li jasadi bil ma'i sai yin niyya ita ce farilla ta farko to mecece niyya niyya shine alqasdu menene makasudi da ita shine tamyizul ibadati anil adat don a tattance kaza ibada ne kaza al'ada ne shi yasa ake zuwa da niyya an gane yasa ake niyya ne to ya ake niyya a wurin malikawa shine suka ce za ta kunshi ɗayan abubuwa guda uku ko dai an tanwiya rafa alhadis ka sa a ranka za ka ɗauke hadis abu na farko kenan ko kuma an tanwiya istibahatal mamnu'i kai niyyar neman halatta abin da an ka hana ma na yin ibada da ba da tsarki ba kaga an hana ma wannan to yanzu in ka zo wanka sai ka yi niyyar za ka nemi a halatta maka wannan abin ko kuma an tanwiyar farba ko ka yi niyyar cewa a kawai dai zan aikata abin da Allah ya wajabta ni to wajibi ne sai niyya ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku sawa'un wajen alwala ko wajen wanka ko wajen duk abin da yake an wajabta ma in na sunna ne sai ka yi niyyar sunna eh amma haka ɗaya ka yi niyya alwala to a wurin malika niyya ka ba ta yi ba ko ka yi wanka wankan ka bai yi kawai ɗaya ka sa a ranka zan yi wanka ba tare da ka kin samu zuciyarka ina son in ɗauke janaba ba ko kuma in nemi halatta abin da an ka hana ko kuma a'a Allah ne ya wajabta min yin wankan to zan yi niyyar wannan wajabcin an gane? ko dai ka yi su duka ko ka yi ɗaya amma in niyya ta wufinta daga ɗayan uku ɗin nan to a wurin mu malika niyya ka bata yi ba saboda haka ibada ka ta lalace wa ta'mimu li jasadi bil ma'i da game jiki da ruwa shi ma wannan farilla ne to na an samu sabani tsakanin mu da malikawa su malika sun ce malika sun ce ko an game jiki da ruwa dole sai an cuɗanya kamar yadda zai zo nan gaba eh amma sauran almazahib sun ce ba dole bane kawai dai in ka duba ko ina jikinka ya samu ruwa shikenan ko da baka cuɗanya ba eh to amma wannan zance ne mai rauni wadalki jami'il jasadi ka gani shi yasa ake ambatarsa da cuɗanya dukkanin jiki gaba ɗaya. Ina yanzu ko da ka je a gulbi ko teku ka faɗa, ka yi nuta, to a wurin malikawa ko in ka fito ba ka yi wanka ba, sai ka cuɗanya ko ina. Amma wurinsu su alhanafiya wankan ka yayi. Sharaɗi kawai ya zau ko ina ya samu ruwa. saboda haka su a wurinsu in kana da janaba da za kawai in ka zo ga gulbi za ka yi niyya in ka yi niyya kawai sai ka tuma ka yi nuta in ka yi nuta kawai sai ka fito ka sa kayanka shi ke nan ka gama wanka a babu dalku su ba su kawo dalku ba saboda an samu saɓani ne shi me ake nufi da algusulu shin sharaɗi ne sai ya gwamai zuba ruwa tare da cuɗan yawa koko algasulu imrarul ma'i zuba ruwa to nan na an ka samu saɓani mu malikawa sai suka ce algasulu ko algusulu shine zuba ruwa kuma tare da murzawa ba a kiran algusulu gusulu ko algasulu gasulu dole sai ana zuba ruwa ana murzawa su kuma suka ce a algasulu kawai ruwa ya jiƙe wuri shikenan to kaji can ne masarul khilaf can aka samu saɓanin daga can ya fito eh to amma dai zancensu yana da rauni abinda malika suka tafi a kai ya fi inganci walfauru ko yawwa haka da yin wanka lokaci ɗaya shi ake nufi da fauru kamar yadda muka sha faɗa an ce alfauru ba ana nufin a yi rigima a yi gaggawa a yi emergency a yi alwala ko a yi ba shi ake nufi ba ana nufin in ka fara to karka ba da tazara sai ka kammala na fatar an gane shi ne ma'ana alfau almuwalatu shi yasa wasu wuraren zaka ga suna fassarawa wa huwa almuwalatu ma'ana alfauru shine bibiya yauwa daga wannan gaba sai wannan sai wannan sai wannan haka kammala wa takhlilu sha'ari da tsatsefe gashi yawwa idan Allah ya maka ni'imar gashi ko na geme ko na kai ko na mara ko ma na jiki to in ka zo wanka dole sai ka tsatsefi gashin ka tabbatar da ruwa sun shiga ƙarƙashinsa an gane yawwa saboda haka ko ka murza murza ba ta wadatarwa kaɗai dole sai ka yi ƙoƙari ruwan da ko'ina ka ci cuɗanya ka tabbatar da ko'ina ruwa ya shiga to wannan su ne farillan wanka wa amma sunanuhu amma kaga sunnonin wanka fa arba'atun guda hudu ne gasulu yadaihi na farko wanke hannayensa abubuwan da suka gabata da ya kawo guda biyar na farillan wanka su ne wajibai in ka yi su duk abin da ba ambata ba to wankanka ya yi an gane sai dai ka bar wasu sunnoni ba za a baka ladarsu ba amma wankanka ya yi waɗancan abubuwan da muka ambata guda biyar to in aka same su a wanka shi kenan eh to sai cewa wanke hannaye a walan farko ila ku aihi zuwa wuyan hannu kamin ma ka fara wanka ko da a gulbi ne to sai ka fara wanke hannayenka wal madmadatu da kurkurar baki amma wannan yana bayuwa a suka ce bayan ka fara wanke kazanta ga al'aura to sannan sai ka wanke hannayenka guda biyu wal madmadatu da kurkurar baki wal shaƙu da shaƙa ruwa wa mashu simakhil uznaini da shafan kusahin kunnuwa su ba wanke su ake ba shafan su za a yi a wajen farawa an gani yawwa amma kuma sun ce in ka zo wajen wanka to kuma wajibi ne cikin kunne da wajensa sai ka wanke shi wa amma fada'iluhu amma mustahabban wanka fasittatun guda shida ne albada'u farawa bi izalatil azagashin farawa da kawar da najasa ko ƙazanta an jasadihi daga jikinsa wato yana nufin al'aurarsa summa ikmalu a ada'i wudu'ihi sannan ya kammala wanke gaba alwallarsa ya yi alwalla kenan wa gasulul a'ali ya fara wanke sama shi ma musahabi ne ƙablal asafili kamin ya fara wanke gabansa na ƙasa wa taslisun ra'si da wanke kai sau uku bilgasile da wankewa wal bada'u da farawa bil mayamini da ɓangaren dama ƙablal mayasiri kamin ɓangaren hagu to duk wannan musahabi ne in ka saba ba ka yi laifi ba an gane gabatar da alwala musahabbi ne ka fara yinta an gane yawwa saboda dama ko baka yi alwala ba to wankan ya shigar da alwala a ciki eh ya shigar da alwala a ciki in ka yi wankanka baka yi alwala ba to matukar suka ce baka taba al'aura ba to za ka iya zuwa ka yi sallah ba sai ka sake yi wata alwala ba sawa'un farkon wankan ko ƙarshe waƙillatul ma'i da ƙaramta ruwa amma fa ma'a ihkamil gasili tare da kyautata wanki ba a so a yi ɓannan ruwa kamar yadda ya gabata a baya cewa bid'a ne haka ya zo cikin kitabun risala yawwa bid'a ne kuma banna ne guluwi ne a addini ka cika botiki ka zo ko ka buɗa famfo haka ruwa na ta zuba duk wannan sun ce bai halatta ba Allahumma sai in gulbi ne to wannan kaga ba yadda za ka yi tun da nan suke eh wallahu alam Allah shine yafi kowa sani to wannan abin da ya shafi wanka kuma nan zamu kwana insha Allah karatu na gaba sai a tashi akan taimama tana dan bukatar bayani insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To,